بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka na mana barka da wannan safiya ta ranar Lahadi, yau 21 ga watan Dulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan June 2026 daga wannan majalisi namu mai suna majalisu al-Imam Abi Bakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alaihi daga nan anguwar Northwest layout a cikin birnin Kano kamar yadda aka sani mun saba yin wannan darasi in aka samu dama a irin haka farkon wata daga cikin littafin aljami li akhlaqir rawi wa adabi as-sami wallafar al-imam al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi al-imam al-khatib al-baghdadi ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan zai zama darasi na goma sha tara kenan ko da wanda muke da su suka sa alama ko suka sa lamba wannan shine na sha tara za mu tashi daga inda mala yake cewa lafzu listi'izan wa ta'rifu talibi nafsa an ga wajen lafzu al-isti'zan lafazin da ake neman izini da shi wa ta'rifu talibi nafsa da kuma yadda ya kamata dalibi yayi ta'arifin kansa yana mana magana akan gabobin da suka shafi zuwa wurin malami ko gidansa don daukar karatu idan mutum ya zo waɗanne irin ladduba ya kamata ya lazimta wajen mu'amala da malamin nasa to daga ciki akwai neman izini kada ya shiga gida ba da izini ba kada kawai a ganshi a wani majalisi ba da izini ba kada kawai yayi alkafira ya fado cikin wata harkar da ba a lissafa da shi ba ana buƙatar neman izini ana buƙatar iso to idan yazo wajen malami kuma har ila yau aka tambaye shi waye shi me ya kamata ya fada shine wa ta'rifu talibi nafsuhu malam yace akhbarana abu ishaq ibrahim ibn makhlad ibn ja'far al-mu'addal قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري الإمام ابن جرير من تفسيري قال حدثني عبد الله بن الصباح حدثنا المؤتمر بن سليمان قال سمعت أبا سمعت إبراهيم أبا إسماعيل وتو إبراهيم ابن يزيد الخوزي كنا وانا malami ne wanda yake malaman hadisi ba sa karɓar riwaya sa matruk ne da haka wannan isnadi ne mai rauni amma an banda shi duka sauran mazajen amintattu ne tun daga kan malamin shi mai littafin har zuwa nan duka amintattu ne ga kuma malamai ma manya a ciki al-Imamu Tabari sanannen malami ga Abdullahi ibn Sabba al-Attar ɗaya daga cikin malaman Bukhari da Muslim ga Mu'tamir ibn Sulaiman sika ne amintacce cikin amintattu wannan malami shine yake cewa aka ce rajulan min ahli Makka akai bada bayanin sa shi Ibrahim wani mutumin garin Makka ne an Abi Zubairi an Jabir daga Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibnu Tadrus daga Jabiru dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yabda bis salam fala ta'dhinu la duk wanda yazo waje bai fara da sallama ba to kar ku bashi dama ya shigo inda kuke a wannan riwaya kamar da muka ambata riwaya ce mai rauni asalin uh, hadithin yana cikin littafin uh, musnad na abu ya'ala da alkamil na ibnu adi da ibnu hibbana a cikin kitabul majruhin da abu nu'aymin al-asfahani a cikin akhbaru asfahan da albayhaqi a cikin ash-shu'ab shu'abul iman kenan da abdurrahman ibn al-jawzi a cikin littafin al-ilalul mutanahiya dukkanin su rawaito shi ta wannan hanya wadda bata inganta ba uh, zuwa ga abu zubair zuwa ga jabir da aka shi kan shibin jauzi yake cewa haza hadisun la yasihu duk da yake abinda aka ambata a cikinsa magana ce da malaman fikihu suke itibari da ita in ba akwai wata maslaha ba wadda za ta sa a yi mutum magana ko a yi mushi nasiha a nuna mai cewa ya dinga yin sallama to ba daidai ba ne mutum ya zo waje kawai bai yi sallama ba ya ci gaba da hulɗa da mutane babu girmama su babu girmama ladubba na shari'a قال أخبرنا القاضي أبو يعلى محمد بن علي الواسطي قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري kaga wannan isnadin shi ma ya take zuwa ga al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari sahibus sahih daga malamin shi Muhammad ibn Salam al-Jumahi kenan Muhammad ibn Salam al-Jumahi ah daga gare shi ah Muhammad ibn Salam ibn ibn ah wannan wannan riwaya asali ta tana cikin littafin al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari ya ruwaito shi ta wannan hanya da aka ambata a nan zuwa ga wanda aka dangantawa wanda shine Abu Huraira Muhammad ibn Salam yake cewa akhbarani Makhlad ibn Yazid qala haddathana ibn Jurayj qala akhbarani Ata'un Ata ibn Yasar yace qala sami'tu Aba Hurairata yaqulu naji Abu Huraira yana cewa idza qala idan mutun yace a adkhul in shigo walam yusallim bai yi sallama ba kawai ya ce in shigo faƙulla ka ce masa karka shigo hatta ya atiya bi miftahin sai yana da makulli sai bude ya shigo qultu assalamu sai na tambaya Abu Hurairah nace to idan in yayi sallama fa qala na'am ce to in yayi sallama sai a bashi dama sai ya shigo wato kada mutun ya zo kawai ya ce in shigo bai fadi bai yi sallama ba in kuma yi haka to kar a bashi dama wannan riwaya riwaya ce sahihiya kamar da aka ambata tana cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari ya fitar da ita ta wannan fuska da wata fuska daban saboda ana so mutum ya sallama sannan kuma ya nemi izinin shigowa qala haddathana abu al-husayn ali ibn muhammad ibn abdullah ibn bishran قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق مي مصنف كده عبد الرزاق عن اخبرنا معمر ابن راشد كده الصنعاني بابا مالمنا عن سعيد الجريري عن ابي تميمه الجهيمي قال ابو تميمه الجهيمي يجي سلم ابو جري على النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum mai suna abu jurayin yau annabi sallallahu alaihi sallama sallama faƙala wa alaikumus salam nabi ya ce kuma na yi muku sallama faƙala sai ya ce wa alaikumus salam tahiyatul mauta walakin ƙul salamun alaikum da ya sallama ya ce alaikumus salamu a sallama farko mun gane mutumin da yau annabi sallama sai ya ce alaikumus salamu sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce alaikumus salamu tahiyatul mauta wannan gaisuwa ce ta matattu walakin qul salamun alaikum almauta anan ana fassara shi da wato jahiliya jahiliya ake nufi wato kaman a ce gaisuwa ce ta mutanen da ba su da addini su ake nufi da matattu domin kaga wani hadisi ma annabi ya ce ai wanda duk ya mutu bayi da shugaba to ya mutu mautatal jahiliya wato ya mutu irin mutuwa jahiliya ba wai ya mutu kafiri ba a ya mutu mutuwa ta irin zamanin maguzanci wadda babu tsari to su ne ake fassarawa nan da cewa almauta wato jahiliya wasu kuma suna ganin a bar shi a zahirinsa wallahu alam almuhimmu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyama zuwa ga sanya lafazin ka ce alaikumus salam maimakon maimakon farawa da salamun alaikum ko assalamu alaikum bil ma'rifa shi ya kamata ka fara da shi ko dai salamun alaikum ko assalamu alaikum shine abinda aka samu a cikin shari'a salamun alaikum bima sabartum ko to karkace alaikumus salam idan wajen amsawa ne babu laifi yazo a cikin nasoshi amsawa da wa alaikumus salam ko wa alaikumus salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan riwayoyin duka suna cikin littattafai sanannu da yawa da yawa sunan abi dawud anan nan kusa an-nasa'i tirmidhi ahmad shi kanshi abdurrazzaq kamar da gani anan ibnu abi shayba ya ruwaito haka nan ibnu abi asim a cikin al-ahad wal masani haka abul qasim al-baghwi a cikin mu'jam dinsa ad-dulabi da mutane da yawa al-kharaiti a cikin makarimul akhlaq wa masawiha at-tabarani a cikin al-mujamul kabir cikin kitabud du'a ibn sunni a cikin amalul yawmi wal layla da yawa da yawa sun ruwaito wannan riwaya a duk da yake wancan wancan mutum mai suna Abu Tanima akwai maganganu akan me sunansa a shekul albani shi ma ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha cikin lamba hadisi na 1400 da lamba 3 saboda haka makruhi ne mutum ya ce alaikumus salamu sai dai ce assalamu alaikum ko salamun alaikum wato da ma'arifa ko da na kira duka ya halasta wa yukrahu lit-talibi idha sta'adhana kuma an kyamatar wa dalibi idan ya nemi izinin shiga gida ko shiga wata makaranta ko wani zaure faqila sai aka ce masa man za wane ne nan an ya kula makruhi ne ya ce ana ce ni ne min gairi an yi sammi nafsa ya ƙi faɗin sunansa wani abin da muka saba an ce wane ne kawai mutum ya ce ni ne to makruhi ne ba abu ne mai kyau ba ko mutum ya buga waya ya ce baka gane mai magana ba to mai magana ya faɗi waye shi mana kawai cikin sauƙi ni ne wane wane kamar yadda nauyi yake faɗa kuma a cikin al'azkar ana so ka faɗi sunanka da aka san ka da shi wanda za a yi saurin gane ka ko da a ce wani lakabi ne ko wata inkiya wadda watakila ma baka santa amma ita ce in ka faɗa za a gane da wuri ni ne wane wane gurgu misali watakila baka so a ce maka gurgu ko ni ne wane ɗan anguwa kaza ko ni ne wane mai sai da kaza ɗin nan wato abin da zai sa a yi saurin gane ka saboda kar ka harraja mutane musamman wannan zamanin da Uh, abubuwa suka rikikice da yawa akwai macuta akwai yan damfara akwai yan yahu iri-iri watakila wani ya fara tunanin ya fara zallumin ko wani macuci ne kai to uh, musamman a waya in ba a ganin ka to haka in ka zo gidan mutane in aka aka yi sallama in aka ce waye kawai ka faɗi sunanka kar ka ce ni ne ko kuma ka fusata cewa ba a san ko waye ba kawai ka faɗi sunanka shine shine abin da shari'a ta tanada ina dalili akan haka malam yace akhbarana al-hasan ibn abi bakr qala haddathana da'laj ibn ahmad akhbarana abu al-abbas al-hasan ibn sufyan an-nasa'i qala haddathana habban ibn musa akhbarana abdullah ibn al-mubarak shaykh al-islam an shu'ba daga malam shu'ba ibn al-hajjaj an muhammad ibn al-munkadir an jabir daga sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala jabir yace استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي naje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da batun bashin da ke kan babana Allah mai tana kisar Jabiru cewa babansa ya rasu Abdullahi dan Haram ya bar masa bashi mai yawa ya kuma bar mishi kannansa ƴan mata su tara a wata riwaya wanda duka sun isa aure ya mishi wasiya cewa da ya aurar da su kuma biya masa bashin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabiru kullun yana cikin damuwa kullun sai ya zauna ya shiru ko ya tatagumi to shine har Jabiru ya tambaye shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Jabiru Jabiru yake ce masa ai yana cikin bakin ciki da damuwa ne saboda ya rasa yadda zai da al'amarin basussukan nan da suke kansa to sai Annabi ya ce to ka zo ka same ni to da yazo shine ista'zantu ala Annabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi da yazo sai annabi da ya sallama sai annabi ya ce man hadha wane ne yake sallama fa qultu ana sai ya ce ni ne fa qala ana ana annabi ya ce ni ne ni ne ka annahu kariha zalika magana annabi sallallahu alaihi wasallam tana alamta bai ji dadin wannan amsa da Jabiru ya bayar ba dan me zaka ce ni ne ni ne sai ka ce Jabiru ne dan Abdullah da ka ce in zo in same ka akan magana kaza khalas wannan riwaya ce tabbatacciya sahihiya al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito ta قال أخبرني الحسن ابن أبي طالب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب قال حدثنا عمر بن إسحاق ابن أبي حماد الجويني القاضي حدثنا الحسن بن محبوب ابن أبي أمية قال قدم علينا علي بن عاصم الواسطي مالا علي بن عاصم الواسطي babban malamin ƙasar Iraki malamin su Ahmad ibn Hanbal ne da su Ali ibn al-Madini ya karantar da su ya rasu shekara ta 201 to shine yazo Baghdad inji Al-Hasan ibn Mahbub yace fa haddathana fa haddathana fi ba'd majalisi ya karantar da mu a wasu majalisai da yi qala sai yake ba mu labari yace qadimtul basarata naje garin basara fa ataitu manzila shu'bah sai na je gidan shu'batu ibn al-hajjaj babban malamin kasar basra fadaqqaqtu alaihi al-baba naje na kwankwasa kofar gida fa qala man hadha yace waye nan fa qultu ana sai nace ni ne fa qala ya hadha mali sadiqun yuqalu lahu ana yace kai ni ban da wani mutum abu ban da wani aboki ne suna ni ne dan sai wato ya mai mishi da ba'a kenan thumma kharaja ilayya sannan sai ya fito fa qala حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال dan take sai kawo masa hadisi wato Jabiru ya kawo mishi wannan hadisin Jabiru shi shi uba kenan yace Jabiru yace ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin li fa darabtu alaihi albaba naje gu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wata bukata tawa sai na kwankwasa kofa fa qala man hadha fa qultu ana faƙala ana ana ka annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariha qauli hadha aw qawluhu hadha gaji wannan abin da yake nunawa shine babu laifi da zaran mutum ya irin wannan a mai gyara da abin da mutum kuma za a gyara mishi a gyara mishi da dalili na shari'a kaga abin nan shi uba bai tsaya akan iya shine ke kyama abin ba sai nuna cewa shari'a ne take kyamar abin to abin da ya kamata mu fahimta fil jumla shine shi al'amarin gaisuwa asali al'ada ne wato ya shafi mu'amala ne na mutane ko wadanne mutane da irin tsarin gaisuwarsu da mu'amalarsu ta gaisawa amma da shari'a ta zo sai ta cire wasu abubuwa da suke da matsala ko suke cin karo da usul na addini alal misali irin durƙusawa mutumin da ba mahaliccinka ba malamin su magana a kansa faɗan kalmomi waɗanda suke sun saba wa shari'a kamar irin im sabahan kafin ai sallama da sauransu shari'a ta kawo musafaha wanda asali mutanen Yaman dama suna yin musafaha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da ita sannan aka sa ka'idoji na mai wucewa ya gaishe da wanda suke zaune a waje guda ƙarami ya fara gaida babba sannan waɗanda suke da yawa alkafiru alal kalil masu yawa su gaida marasa yawa ko da sauran abubuwan da aka saka don su zama wato suna gaidin mu'amalar mutane sauraka abin da za a kula kenan duk abin da a cikin al'adar mutane suna yin shi game da gaisawa idan bai saba wa shari'a babu laifi su gaba da yin kayansu in ya saba wa shari'a kuma to sai a kawo dalilin shari'a sai a hana kamar waɗannan alal misali yanzu kamar mu a nan ƙasashenmu ƙasa hausa bayan an yi sallama an yi musafa kuma akan yi gaisuwa ta al'ada ina kwana ko ina wuni ko ina gajiya ko an yi sallah lafiya ko ya kasuwa waɗannan duk babu laifi amma kar a kautar da gaisuwar ta ita sallamar ya zama na iya waɗannan aiki irin yadda ya ce baka asuba baka asuba din nan da aiki to wannan kaga an cire na shari'a an bar na al'ada to shine kuskure amma babu laifi bayan an yi wanda shari'a ta zo da shi a yi kuma wanda al'adunmu suka hukunta muna yin su, saboda su ma cikan mutunci ne, babu laifi mutum a yi gaisuwa, a yi ɗan raha ko a tambayi wasu abubuwa da ake tambaya. Akwai kuma mutanen da su kuma baya cikin al'adarsu, inda shi balarabe misali, a cikin al'adar balarabe ba ƙaramin aibatawa ba ne ka ce mashi ya iyali, na ruwanka da iyalin shi, ba ka tambayan balarabe ka ce mashi ya iyali. ko ana ji an ce amma haihuwa ba ruwanka da wannan balarabe yanzu yadda kuke da shi duk yadda kuke da shi ko da uwa ɗaya ta haife ku ba ba zai kai ka gidan shi ka zauna inda mata shi za ta ganka ba in ma ya kai ka gidan sai dai ku zauna a wani bangare inda babu wanda za ka gani in kai ba muharramin su bane inda za ku zauna ku ci abinci ku fira daban ne ko da mutanen gidan da za su shirya abincin ga asali ma a yanzu suke yin al'adunsu yanzu in sun yi baki sai dai su kai su ma mat'am da za a je a ci abinci na kamar restaurant sannan su samu musu wurin kwana a wani waje daban kamar hotel ko wani abu mu kuma kaga yanzu ka zo gidan mutum kana bako ka taho yanzu daga wani gari ka zo kamar nan cikin birni kana da dan uwa ka zo gidan shi lokacin sa abinci ya ce tashi mu tafi ya ga an tafi wani restaurant ko wani gidan abinci ai an mishi wulakanci kenan wannan zai ce abincin gidan shi ma bai bani ba ko kuma dare yayi a ce ai ba ba zai kwana anan ba zai tafi hotel sai ya mai da dan iska in ba yanzu barakanci ya fara shiga mutane ba ai gani yake hotel wani wurin shiga wuta ne kawai direct to don haka kaga kowanne mutane da irin al'adun su zaka sai mun kula da al'adu waɗanda shari'a bata kore su ba in dai ba su saba wa shari'a ba to shari'a bata hana al'urf ma ta'arafa alaihin nasu wanda abinda mutane suka riga suka saba to shari'a bata hana amfani da shi ba matukar bai saba wa usulul shari'a ba saboda haka bayan kayo malami sallama misali ba iya sallama ba kuma akwai gaisuwa ta al'ada da aka sani da ake yi wa manya ake ma dattawa ake wa malamai ake wa sirkai da sai ka gaishe shi da irin wannan gaisuwar alagafar ta malam ko alan raini ko alan gubro ko modibbo gwargwadon irin abin da ake kiran malamai a wajen kaga su a al'adar larabawa kawai sunan mutum suke kira ko kuma alkunya alkunya suke kira muku yanzu ka kira malami da sunan alkunyarsa ce mishi a ba su mayya misali maimakon ka ce mishi algafa ta malam to wani ma na iya tun kada ke ka ta baya ce baka da kunya ne malam nan kake kira haka saboda haka sai mun kula da waɗannan al'adun mutane ne ko ina akwai su yace akhbarani ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-wazzan qala akhbarani jaddi muhammad ibn ubaidillah ibn al-fadl al-kayyal qala hadathana muhammad ibn yahya an-nadim hadathana ahmad ibn yahya amal ibn yahya Uh, ibn Yazid kenan wannan uh, wato wani babban malamin nahu ne Ahmad ibn Yahya ibn Yazid wanda yake fitin da suna Sa'lab babban malamin nahu ne cikin malaman nahu a tarihi qala yace daqqa rajulun ala rajulin albaba wata rana wani mutum ya kwankwasa kofar wani gida fa qala sai na cikin yace man za waye nan qala ha ana za yace ni ne qala ya ha ana za udkhul to kai ni ne shigo Kala fa baki laqabur rajuli ha anaza shikenan daga na yake ce mishi ni ne sai mutane suke mai izgiri ana ce mishi ni ne sai suna ya bi shi haka mu kiyaye wannan kalmar jama'a gashi ta ta saba a bakin mu wannan riwaya ce sahihiya ina ganin tun daga yara ne ya kamata a saba da koya musu su dinga faɗin sunansu ko yaro ka aika ko zai shigo inda kake to ya faɗi sunansa in aka ce waye in ya ce ni ne aka ce ka faɗi sunanka ka ce anas ne ko ki ce shamsiya ce don su saba in suka saba shi kenan don da gaskiya wannan al'ada ce ya ta yi yaɗo sosai a cikinmu duk wanda aka ce waye ko zai ce ni ne to ba ni ne ake cewa ba sunanka za ka faɗi wanda za a yi saurin gane ka na'am ok yana ganin za a gane murya? to watakila za a iya gane murya amma dai kawai abu shari'a shi yanzu ka kama a waya da na faɗa ɗazu galibin mutane suna ɗauka idan sun kira ka a waya ba ka da lambar to kawai ya kamata ka sai da murya eh to kuma duk lamba idan babu babu suna ƙwaƙwalwarka ba ta connecting da murya ba amma inda suna kana ganin sunan kwakwalwarka za ta yi connecting da ka ɗaga sai ka ji ka gane murya amma idan babu suna watakila ba ta cikin contact ɗinka to sai in an faɗa maka sunan ne sannan za ka yi reading ba ƙaramin sa'a za ka ci kawai da ka ɗaga ka gane murya ba watakila sai akwai wani clue wani wani mu'ashir kamar in ina ko yanayin sautin ko ko mutumin da ka saba wata hulɗa da shi ko mutumin da abin da zai faɗa ka san ba mai faɗan shi sai sai irin shi irin abokinka wanda ya daga ko zai faɗo wani sunanka ko ma ko wani ma ya ce kai dan iska na ta neman ka irin yadda gayu suke din nan to ka san wanda ke kiran ka dan iska ka san shi sai kai sauri ka gane oke ashe kai ce kai kai kai kai banza ne kai kai ma ka maimai da irin tashi ko da haka abin shari'a kawai shi ya fi eh muryoyi suna iya yin daidai suna iya kuma sammatsi a kasa gane su amma mutum ya faɗi sunan shi wani lokacin ka faɗi sunan ma sunan ma sai ya zama abin nan ne da ake ce mashi mu'talif ne in ka ce waye irin common sunayen nan sani salisu ahmad muhammad shu'aibu alkasim kana faɗa sai a ce wani alkasim ɗin haka tana faruwa ba saboda watakila baya expecting wani mai wannan sunan ya zo wajen shi ce alkasim na tal'udu ce kai ban gane ka ba wallahi sai kai kuma kai filin embarrass cewa yanzu kai ne ba a gane ba kai hakuri mutane suna hulɗa da halittu da yawa da mutane da yawa musamman wanda yake harkoki da al'umma yanzu misali tailor ne yana yana da yana da kwastomomi mata watakila yana da kwastoma Aisha sun fi guda hamsin duka kowa sunanta Aisha Fatima guda talatin Zainab guda arba'in duk suna kwastomin shi ne wata ta tsine mai wata sun bata wasu sun dawo sun shirya ke kuma kawai kin kira an ce waye kin ce Aisha ce ya ce wace Aisha ki ce baka ma gane ni ba ya zai gane ki saboda ka suke ce Aisha wance daga wuri kaza ko ta kawo kaya lokaci kaza ko da kace ta zo lokaci kaza wato kai da kake magana kai ka san kanka karka lazimta wanda kake magana da shi dole sai ya gane ka ya sake cewa haddathana al-Husayn ibn Muhammad ibn Ali haddathana Muhammad ibn Ubaydillah ibn al-Mutadi al-Khatib qala akhbarana Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Fadli ibn al-ma'muni akhbarana abubakar ibn al-ambari wannan ma wani babban malami ne abubakar ibn al-ambari mai littafin al-insaf fi kitabul insaf fi masail al-khilaf bainan nuhatil basriyina wal kufiyin littafi ne haka mujalladi biyu wanda ya yayi shi ya nada kanshi alkali da zai shari'a ta adalci tsakankanin malaman nahawun basara da kufa akan rigingimu da sabani da suke kun san malaman nahawun basara da kufa garuruwa ne kusa da kusa amma rigiman nahu sai ta shafi ta shafi zamantakewarsu ta shafi auratayya ta shafi aqida ta shafi abubuwa da yawa mutum ya je neman aure a basara aka ce daga yana ce da kufa ce ba ba shi waɗannan mutanen banzan da suke qur'ani kaza haka su ma waɗannan shi waɗannan da suke kiyasi har sai da ya shafi komai nasu ya zama rigima sosai in kama ce yan kura da iya da kwari ko ba haka ake irin wannan rigima ba ko ƴan kofar waika da ƴan kofar famfo akwai lokacin da watakila wani ɗan nan bai iya shiga can ko in ta yi tsamari in rikicin ya yi tsamari to haka suka rayu to shi kuma sai ya zo ya naɗa kanshi wai alƙali al'insaf wanda zai adalci a cikin alƙalancin shi a cewarsa duk da yake malamai sun ce bai yi wani adalci ba Allah ya gafarta mai kazi ne kuskure na ce Muhammad ibn Salam al-Jumahi ba ba shi bane malamin Bukhari ibn Salam al-Jumahi malamin malamin adab ne wani malami ne na adab yanzu da naga sunan shi anan abin ya faɗo mu gashi nan akhbarana Muhammad ibn al-Marziban akhbarana Amr ibn Shabba Amr ibn Shabba mai littafin akhbaru Makka haddathana Muhammad ibn Salam to shine al-Jumahi al-Jumahi mai littafin adab din nan abin nan abin nan tabaqatu fuhul shu'ara tabaqatu fuhul shu'ara mujalladi biyu hakikin malam abin nan wannan malamin misra din nan malamin hadisin nan na misra me sunan shi muhammad ahmad shakir nan ahmad muhammad shakir alaihi rahmatullah an abihi yace daqqaqtu ala babi amr ibn ubayd daqqaqtu ala amr ibn ubayd al-bab wata rana na je gidan Amr bin Ubayd shi ma babban malamin nahwu ne sai na kwankwasa kofa da na je gidan na kwankwasa kofa fa qala man hadha yace waye nan fa qultu ana yace ni ne fa qala la ya'lamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah ni ban gane ka ba haka kuma abokin shi ne ba amma yace ni ban gane ka ba wasamitu Ali ibn al-Muhsin al-Qadi yahki an ba'd shuyukhi annahu كان إذا دق الباب فقال من ذا قال الذي على الباب أنا يقول الشيخ أنا هم أنا هم دق يتي an ba shi labari daga alƙadi Ali ibn al-Hasan daga wani malamin su cewa kana idza daqqa babuhu idza dukka babu idan an buga ƙofar gidansa faƙala man za in ya ce waye faƙalar lazi alal babi ana idan ka ce ni ne sai malamin ya ce ana hammun dukka ya ce ana to ai ana, ana da ka faɗa hammun wani damuwa kenan dakka wanda ta zo kan ƙofata wato kai matsala ne kenan sai na maka kai matsala ne inda ka ce ana baka faɗi sunanka ba ya sake cewa وحدثنا علي بن القاسم البصري حدثنا علي بن إسحاق المادرائي حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصانع حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي أخبرنا ابن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه أتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi fi mashruba kamar a ce tiraka ko wani ɗakin baki ko wani waje da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kebantuwa da kansa ko da bakin sa ko wani falo shine mashruba fa qala assalamu alayka ya rasulullah sala assalamu alaikum yace yayi sallama wa qala ya ibn isma'ila marratan ukhra fa qala assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatu assalamu alaikum ayadkhulu umar wannan cikin wata doguwar kissa yana cikin sahih bukhari kissar sayyidina umar da yaje akan batun hafsa asalin kissa tana cikin bukhari da muslim da sauran tafai umar ya ya matar shi fada sai ta mayan mai da fada sai ya sai ya ji damuwa cewa za ina magana kina mayarwa da da zafi haka ta ce to kai ɗin mene annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana yin magana mata su nayar da da zafi cewa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layl akwai da ma sai ta kiwa annabi magana tsawon wuni da kwana yana magana tana basarwa tana gatsile tana bakan magana shine Umar hankalin shi ya tashi yace laqad khabat man fa'ala dhalika minhunna wa khasirat duk wanda ta yaka ta tabe ta shiga uku ta lalace sannan sai ya ce aiko dole in je gurin yata in je in mata nasiha tunda tana gidan shine sai ya tashi bayan sallar asubahi washe gari ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga bi daki daki yana musu wazi ya dakin Hafsa dakin Zainab dakin Aisha har wasu daga cikin suka ga mai magana cewa kai ka gama da matsalar gidanka ne zaka zo wani gida Zainab ce ta gane haka Zainab bintu Jahash ce kai Umar me ya kawo ka shiga matsalar wani gida ka gaba da matsalar gidanka ne ya je gwa Aisha tace ka je dai ka mai ka fada ba ruwanka da kowa na gida to shine ya tike a dakin Hafsa shine mata fada ya mata nasiha wurin da yake ha yake ce mata ka ta dinga biyewa Aisha la ta guran naki hadhihi allazi hadhihi allazi gharraha jamaluha wannan da kenta yake rudanta ka ta rude ki Aisha kenan a wata riwaya ce mata walaya gurin nake an kanar jarar take auda minki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam kar ki damu da cewa ita ta ga tana da kyau annabi yana ji da ita za ta yi wani abu ta kwana lafiya ki ba dole ki kwana lafiya ba ki ki lallaba yace mata kuma kar ki damu manzo Allah da bani bani wala wala turaji'i fi shay'in kar ki saki annabi ya magana ki mai masa yace wasalini ma badalaki duk abinda baki baki da shi kake da ma annabi sallallahu alaihi wasallama ni ki aiko mun zan kawo miki wannan dattijan uba ne ko amma da haka Hafsa bata ji wannan fadin ba har aka kai ga sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laifin da Allah ya ba labari sautu tahrim annabi ya musu fushi to shine sai ya dawo ya zauna a wannan wajen shine Umar ya samu labari cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma sake su ne gaba daya haka labarin ya zo mai aka ce annabi ai diya sake su ya ma bar gidan shine hankalin shi ya tashi ya tashi ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bai samu annabi a nan wajen mutane suna ta kuka a bakin wajen shi ne ya aika wani bawa ya ce aje a gawa annabi shi ne yana so ya shigo sai da ya haka kafa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi damar shiga ba daga baya ya shiga kissar doguwa ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah da gaske ne ka saki matanka annabi ya ce ban sake su ba amma dai na musu yaji ne na bar gidan har sai sun huta to Umar dai ya ce to ka gani manzo Allah Hafsa ba ta jin magana ne na zo na mata faɗa akan wannan na dama na hango haka zai faru لو رأيتني دخلت على حفصة وقلت لها كذا وكذا وكذا ya ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama tasliya har manzo Allah yayi murmushi yayi dariya har fushin shi ya sauka Umar da ya tashi ya koma cikin gidan ya tare ta ta kuka kuma yace to ba ga abin na ga miki ba na ga miki ba hankali kin ki ba hankali yanzu me ake ciki suka ce ba mu sani ba wallahi ga can da ya bar gidan an ce ma ko sakin mai mun ba ma sani ba mata dai haka suke al'amuran su Allah ya ƙara musu lafiya mene din eh ai dabi'a ce wadda haka Allah ya halicce su dabi'a ce tun daga halittar su haka Allah ya yi su kuma shi sa Allah madaukakin sarki tunda ya san abin da ya halitta bai ce wannan abin da suke yi ai musu mu'amala irin ta ba ya bada ya bada dokoki akan cewa a lallaba su a tausaya musu a yi haƙuri da su saboda haka Allah ya yi su nabi ya ce la zahabta tuqimu ihdahunna kasartaha baka cewa mace sai ta yi abu yadda namiji yake komai keke da keke da mata da yara ba a musu haka in ma mace ta zama haka to ya zama mata aibi idan mace ta zama ta da ɗabi'a irin na maza yin abubuwa ta zama ta maza da kenan ko tana yi abubuwa gatsai gatsai ko kuma tana magana ɗaya ko ba ta canza magana ta ta zama kamar namiji to kuma wannan ba ba ba cikar mace bane eh cikar mata shine wannan Uh, blushing din da beefing da abubuwa shine matantaka haka Allah yi su don in baka gane haka ba kuma zaka ta shan wahala an kana so mata ko matarka ce ko yarka ce ko mahaifiyarka ko ɗalibanka ko abokan wata harka ta ka dole haka suke idan Allah ya jarabce ka da kai ne headmaster a makaranta ce duk ma'aikatan ka mata ne to dole fa sai ka zama kamar wani rabin dan dauda haka ba kai ta hakuri da su wannan yau ta ta ce kaza wannan ta ce kaza har su nemi su dinga mai da abin ma kamar wani kishi ko wani fitina duk haka suke yi to wannan ɗabi'a su ce shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi hakuri da su haka ya zauna da su haka duk abin da za su yi ne wanda ya kamata a yi fushi sai ya mai da shi ba komai ba inda zaka ji ya yi fushi kawai shine idan sun taba haƙƙin Allah ko ta zalunci ƴan uwarta ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu magana kamar yadda ya ma Aisha cewa ta biya bashin abin da ta fasa na kwanuka kamar yadda ya ce ma akwai akwai Zainabu Zainab da ta ce ma Safiya ba Yahudiya Nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bar shiga gidanta watanni kamar wata uku har sai da ta cire gadanta da kuma ta jingine ta hakura kawai ta koma tana azumi kawai tana tana tana salati sai da kyar aka lashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita saboda ya ce ta ba Zainab ta ba Safiya aran abun hawa ko ta ce ba zan ba ba Yahudiya aran abun hawa na ba kai dai da kaga kana son ta kai ka jiyo dan zai ce wannan magana ta yi tsanani sai dai na kula ta dai na zuwa ɗakin ta ta yi bikon duniyar nan sai ta ce mishi in kana so zan ba ka kyautar kwanaki na ka ba Aisha shi to yake kika in kin ga zaki haka to sai suka hada baki da Aisha akan haka ya shigo ɗaki kawai sai tarar da Aisha ce ba ita ba yace me ya kawo ki tace ai an bani kwanan an ce saboda kaza kaza kaza sai da ta mishi wannan wannan tukwicin sannan ya ya sauƙaƙa mata da haka mata ɗabi'a su ne wannan Allah ya ƙara musu falala قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف السياد to kaga Umar yace wane ya shigo ya faɗi sunansa yace aidkhulu Umar kaga yayi abinda ake nema a shari'a ya faɗi sunansa kuma ya nemi izini وحدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن يوسف السياد ابن يوسف السياد أخبرنا عمر بن جعفر ابن آه ابن سل سل سلم الختلي أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي إبراهيم الحربي آه بابا مالمي cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal bai littafin Garibul Hadith قال أخبرنا عبيد ابن عائشة أخبرنا نوح ابن قيس ابن عون آه ابن أبي شداد قال كان ابن عباس قائدا وتران ابن عباس رضي الله عنهما ينازوني فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته يفد wannan cikakkiyar sallama din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu faqala ibn abbas intahu ila al barakat fa innaha tahiyatu ahli al baiti as salihin ya ce ku dinga tsayawa daidai wa barakatuhu ku tsaya iya nan ita ce gaisuwar mutanen gidajen mutanen kirki akwai riwayoyi da suka zo da ƙarin wa barakatuhu duk da yake mafi yawan malamai su taranata su kuma an samu wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suna inkarin in an yi sallama din kamar ibnu umar shi ma asarinsa na cikin sunanin kubra na baihaqi da shu'abul iman da musannam na abdurrazzaq al-imamu abu dawud ya rawaito lafazin qarin wa magfiratu dinnan a hadisin mu'az ibn anas mu'az ibn anas ibn malik wanda shi ma ya ambaci wa magfiratuhu a cikin gaisuwa al-imamu al-hafiz ibn hajar yana daga cikin wanda suka ce isnadin ta da'ifi ne haka nan tana cikin ma littafin amalul yawmi laila na ibn sunni shi ma ya zo da isnadi mai rauni amma shekul albani shekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta mai a cikin as-sahiha lamba hadisi 1449 shi ya karkata zuwa ga inganta wannan ƙari ta hanyar wato shawahidu da ya zo da shi so da haka shekul albani yana ganin babu laifi idan an gaishe ka an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ka zo amsawa ka ƙara da wa magfiratu a wajen amsawa ba a wajen yi ba amma gaskiya mafi yawan malamai suna ganin raunin wannan riwaya amma dama shi a shekul albani yana daga cikin usul ɗinsa na ƙarfafan hadisai yana ƙarfafan hadisai da yawan hanyoyi a cikin a cikin musamman as-sahiha da makamantan littattafansa zaka ga hadisin da babu isnadi kwaya ɗaya da ya tsira to amma aka haɗa isnadojin sai zuciyarsa ta natsu a matsayin shi na malami da bincike ta natsa kan cewa wannan abin yana da asali ira abin da ake ce hasanun fi shawaid to wannan kuma dama ishtihadi ne na malamai ba wani jidadi bane dan wani kuma ya shi kuma bai zuce shi ba ta natsu ba a matsayin shi ne shi ma na malami abin da zai zama jidali shine kai da ba malami ba ka shiga cikin wannan rigima ka ce kai kana ta cewa to kaga ka sa kanka a cikin abin da yafi karfin ka Allah ya kyauta wa da sanal qadi abul ala al wasiti قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين يعني بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ أبو موسى الأشعري ينا كراتون القرآن أتكم مسلاتي من الله صلى الله عليه وسلم يشبو يجي كراتون فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hadha waye nan fa qultu ana buraida sai buraida ya ce ni ne fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kad uqtiya hadha mizmaran min mazamiri ali dauda shi wannan da yake karatun nan an ba shi murya mai dadi irin murya annabi daud alaihi salam shine ma'anan ali daud ali fulan suna fara da kan shi kan shi fulan din wannan kaga shi ma sai ce ni ne wani ni ne wani da ya faɗa shine abin da ya dace ba ni ne kawai ba waɗannan da ya kawo su don bayyana cewa idan an nemi ka faɗi sunanka ko an ce waye nan ka faɗi sunanka kuma ka faɗi shi yadda za a gane ka ka faɗi shi yadda za a san waye kai za mu juya kaset daga nan dama haka muke yi za mu yi minti 40 ne ko sai mu juya kaset insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah